بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم الصفة المشبهة باسم الفاعل إيه. إيه؟
الصفة sifa المشبهة باسم wadda الفاعل ke ta yi kama da sunan fa'i نعم نعم صفة تحسن جر فاعل معنى بها المشبهة ثم فاعل نعم وسوقها من لازم الهادري كظاهر القلب جميل الزاهري قام باسم فاعل المعدى لها على حد الذي قد هدى وسوء ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية وجب فكفى بها وانسب وجر مع ألا ودون أل مسهوب أل ومتصل نعم صفة sifa نعم أستو سنة جر a فائل matan mun faɗa mun ce ita sifa ita ce abin da shirar a bisa ma'ana da kuma zaci ita ce abin sifa ko نعم a misali sunan fa'ili kaga sifa sunan mafuli sifa ne ko Na'am.
fa'al tafdili sifa ne haka na ita sima musabba ita ma da zamu faɗa ita ma sifa Na'am.
ce duk abin da zai shirar a bisa ma'ana da kuma zaci wanda in an faɗa za a san cewa ga Na'am.
wani ya aikata kaza da wannan shine ake kira sifa yace ita sifa usu suna
جر فائل fa'ilin wadda a, aka kyautata jarransa na fa'ili نعم معنى a ma'ana da da بهذا ita نعم to ita ce ake kira al-mushabbaha da ismul fa'ili ita ce ake kira mai kama da sunan fa'ili نعم kaga nan wajen cewa alamar sifa wadda take sifa mushabbaha shine kyautatuwar jarrata ta jarranci fa'ilinta
نعم duk lokacin da ta zo ta jarrarci fa'ili to wannan ita ai kira si- sifa mushabbaha kenan kamar misali ka ce hasanul waje hasanul waje mai kyawun fuska kaga idan ka duba ai za ka ga cewa asalin fuskar ita ce fa'ilin ai ko hasanun kuma zai zama kamar shine kamar matsayin asili da ai a matsayin fi'ili To amma sai ka zo ka ji ita da ita a matsayin suna ne sai ka ce hasanul waje mai kyawun fuska ko kuma mun dalikul lisani mai sakakken nan na harshe to kaga wannan sifar ta jarranci fa'ilinta mutum ta jarranci fa'ilinta to wannan ita ai kira sifa mushabba sifa wadda take ta kyautu ta jarranci fa'il ita ce ai kira sifa mushabba a wajen ma'ana domin an ka zo ka duba ma'anarta ai kaga a abinda kake nufi ka ce kamar misali ka ce ɗahirun mun ɗalikun lisanuhu ne ko kuma ɗahirun kalbuhu abinda kake son ka ce kenan ko نعم amma kusan haka ka faɗa kenan نعم
kaga a kenan wajuhu hudun nan da ka faɗa kamar ya zama an an yi masa rafa'a ne da me da wannan ɗahiru ɗin kalbuhu kuma da kace shi ma hasanun wajuhu ka shi ma wajuhu wajuhu hudun nan kamar an masa rafa'a ne da me da hasanun kaga ashe kenan sifa ce wadda ta zo ta me sarrafa an ci fa'ilinta amma sai dai idan ka zo a nan wajen jirra dole za ka yi fa'ilin saboda kamar ka yi ilafa ne kaga ka ce hasanul wajihi ko mun dalikul lisani ko dahirul qalbi amma asalin sa ai hasanun wajihi ne ko mun dalikul lisani ko dahirul qalbi ko dai sauran نعم نعم نعم وسوقها to in za ka kero ta Min ita wannan lazi- ana yin ta ne min lazimi نعم ana yin ta ne na fi'ili lazimi ba ta zuwa daga mutane نعم duk inda za ka ga ta zo ba za ka ga ta zo daga fi'ili wanda mutane kamar irin su laraba da sauransu نعم kamar irin su hasuna hasuna wajen hu kaga ai ba wani zancen fi'ili ne wanda yake lazimi فأولى to duk za yawa duk fi'ili ne wanda yake lazimi za ka فأولى a'a ba lalle sai faɗi kaula ne a fi'ili lazimi ba إيه هكا akwai fi'ilai lazimai da yawa إيه.
wannan da kawai ya zo a ma- a- a wannan awon fakula ne نعم to duk inda zai zo za ka gan shi a fi'ili lazimi ne kawai shi kawai نعم ba ya zuwa da fi'ili mutane بهادر baka ce misali zaidun qatilul ali bakar ka katala ai fi'ili ne wanda yake mutane ko to ba dama ka ce ka su ka zo da ita daga wannan duk lokacin da zaka zo da ita zaka zo da fi'ili mutane نعم بهادر Eh, kuma za ta zo tana yi ne ga halin wato abin da yake na yanzu ba za ta zo ka ka ce amsi ko gadam ba zai iya yiwa ba sai dai a yanzu haliri abin da yake na haliri shine za ka yi ka ce zaidun hasanul waji ka kana nufin al'ana kenan ba ka ce hasanul waji gadan ko hasanul waji amsi ba ba dama duk lokacin da zai zo zai zo ne a halin kawai zai zo.
كدائر القلب kamar ka ce dahirul qalbi جميل jamilul الزاهر zahir kaga dahirul qalbi
نعم kaga in zai zo ko yaushe zai zo daga fi'ili sulasi to ɗayan biyu ne zai zo in ma ya zama ya auni awon fi'ili mudari kamar ɗahirul kalbi kaga ya auni awon fi'ili mudari domin kamar yana nuna cewa fuskarsa mai tsarki ce ko ka kamar yana nuna kenan dahirul qalbi kenan ko kuma ya zama da cewa bai auna awan fa'ili ba kamar jamilul zahir shi kuma mai kyawun nan na mabayyani zahirinsa zahirinsa da kyawa ne shi ko ya zo ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan dai ko ya zama ya auna fi'il mudari ko kuma bai auna fi'il mudari wanda shi fi yawa ya zama bai auna fi'il mudari inda shi ne yawa wannan idan ya zama asulasi ne kenan kullum abin da muke magana ne idan ya zama ba asulasi bane ba dole ne sai ka aune shi sai ka canja shi ya koma ya auna fi'il mudari kuma ko auna zahiri kamar yanzu mun dalikul lisan da kace mun dalikul lisan kaga ai ya zama awansa kamar awan fi'il mudari ne
wa amalu sun fa'ilin mu'adda kamar ka kan talaka ne ta ce yan daliku ai kamar yadda muka magana zaka sunan fa'ili ya ce a maka yan daliku yan talaka ne ka ce yan daliku sai ka cire wannan ya ya ce mulari sai ka sa mimi ko in za ka kawo sunan sunan fa'ili ko sunan mafuli ko ka ce mun daliku ko mun dalaku in sunan wannan ne ko sunan mafuli ne ko to shine abin da yake magana ne ko yaushe sai ka kawo shi irin wannan
wa amalu sun fa'ilin mu'adda sunan fa'ili wanda yake mu'adda wanda yake mai ta'adda na hagare ta amala ko na wa al haji zai tabbata ne a bisa haji allazi qad hudda wanda aka yi masa iyaka idan misali mun faɗa mun ce idan kace zaidun hasanul waji to zaidun hasanul waji din nan da ka faɗa ai kaman ka ce zaidun hasanun wajihu ne ko kamar abin da ka faɗa kenan to yanzu hasanun din nan da ka faɗa a cikin hasanul waji din nan akwai lamiri wanda yake na fa'ili wanda shine yake tsaya kamar matsayin mai kamar matsayin fa'ili ke a cikin hasanun suna akwai huwa a ciki wanda yake shine mai shine fa'ili sannan a cikin waje hidin da ka faɗa ita kuma tana tsaya ne matsayin kamar kayi kama da mafu'uli a matsayin mafu'uli ne kamar ka ce zaidun laribun amran ne in ka ce zaidun laribun amran lokacin da sunan fa'ili ya zo idan sunan fa'ili ya zo ai kaga sunan da yake gaba dole za ka yi masa nasiba ne ko a cikin larabin ai akwai me akwai lamiri ko wanda shi ne fa'ilan amran kuma shine a matsayin mafuli ko to haka ma idan ka zo da shi ta ma sifa mushabbaha ita ma abin da za ka kaddara kenan shi sa yace ya tabbata al haddin ladhi qad hudda idan dai ya zama muta'addi ya zo shine yace wa amr ismu fa'ilan sun aiki na sunan fa'ili al mu'addala wanda yake mai ta'adiya la gare ta ita ita wannan sifa mushabbaha kenan idan dai kaga ya zo to zai zo ne alal haddin da zikar hudda a bisa iyaka wadda shi aka yi masa iyaka da shi lokacin yana sunan fa'ilinsa idan ya zo a matsayin sunan sunan sifa mushabbaha to zai koma kamar yadda sunan fa'ili din yake zai zama shi ita sifar ta zama yau wa sunan fa'ilin ya zama cewa akwai lamiri wanda aka kaddara wanda shine sunan fa'ili sannan kuma ila sunan da yake gaban sa ya zama huli to anan ma inda ka zo kai jarra din kace hasanul wajib to shi ma abin da zaka kaddara kenan sai ka ce a cikin hasanul din akwai suna wanda shi ne huwa wanda shi ne fa'ilin sannan a cikin alwaji nan kuma akwai mai ya ka zama da shi ya zama kamar makuli ne kamar a mahallin da su ba yake a to abin da za ka jira ke yawa duk da cewa ya jar ba za ka ɗauki shi a cikin lamiri yawa a cikin mulabiyar mulabiyar ne ba amma a cikin abin da za ka ɗauki shi ke yawa to abin da yake mulki na'am na'am wa sab'u ma ta'malu ma fihi na'am wa sab'u ma ta'malu fihi mujjana na'am wa kaunuhu za sabriyatun wajab wato ita sifa mushabbaha tunda ta zama reshe ne ita ga suna na fa'i to tunda reshe ce ita kaga ai ba za ta yi aiki kamar asalin ta ba to saboda haka ita sai zama cewa an tauye ta sunan fa'ili mun faɗa a baya cewa zai iya zama ma'amulin da sunan fa'ili zai aiki akai ma'amulin nasa ya zama ya gabata shi kuma ya zuwa ƙarshe ai mun faɗa zai iya ko to ita sun ma mushabbaha ba yanda za a yi ta irin wannan aiki shi ta ya ce sabu mata amalu fihi rigayar abin da sifa mushabbaha ta yi aiki a cikinsa ya zama ya riga ta ya zo mustanaf an nisan shi wannan abu ba dama ka zo da shi ba ka ce zaidun alwajihi hasanun ba kaga hasanun alwajihi ne ko to ba dama ka ce alwajihi hasanun ba kamar misali yanzu ai ya halitta ka iya cewa zaidun laribun amran ka iya cewa zaidun amran laribun kaga ma'amuri shine amran din nan ya riga ya laribun nan sunan fa'idi ko to ita sifa mushabbaha ba dama ka mata irin ba dama ka ce zaidun alwaji hasan ba dama ka faɗa sai dai ka ce zaidun hasanul waji ba dama ka waji din ne zama ya gabata ya wa kaunuhu za sabiyatun kasancewar sa da zama za sa bibiyatin ma abuja sa bibiya ce wajaba ya zama ya wajaba ita kuma ba za ta yi aiki ba sai dai a cikin abin da yake sababi ne nata misali duk inda kyawo yake ana dangana shi zuwa fuska ne ko kuma ana dangana shi zuwa mutum ne ko makamancin wannan ko in ka in kace zaidun hasanul wajhi amma ka ce zaidun hasanul wajhu ne ai abin da kake son ka ce kenan ko to ba za ta yi aiki a cikin wani ajnabu ba na ta daban yanzu ba za ma ka ce zaidun hasanun amra domin ai amran ajnabin zaidu ne ajnabi ne ga zaidu ba wai sababin sa bane amma wujuhu fuskar zaidu ai sababi ce ga zaidun ai ko abinda zaka iya mata kawai aiki kenan ba dama ka ce zaidun hasanun amra ba zai iya yi ba amma shi sunan fa'ili ai zaka iya yi ko ka iya cewa zaidun laribun amran ko kuma zaidun laribun gulamu gulamu ai sababi ne na zaidu ko inda yaransa ne ai ko haka ai an dangana shi ne zuwa gare shi to ka iya ka iya cewa zaidul laribun gulamahu ko zaidul laribun amra ka iya ko ajnabi ko kuma wani ajnabi ko sai bin duka iya idan da sunan fa'ili amma idan shi ita sunan fa wa sunan ta sifa mushabba ce ita ba dama kai mata haka dole sai abin da yake sabon duk shi kadai za ta aiki a kai amma in ba akan sabon ba za ta aiki
kafabi ha wannan ne yanzu wannan hukunci ne wajen hukunci ne za a akan sifa mushabba nan wajen guda 36 a cikin wannan baitin baitukan da kake hanguwa saboda haka nan hangen jala ne ba shiga